saboda idan ta ce yanzu ita ba za ta zauna da shi ba ina dole za ta masa kul'i amma idan shi ya sake ta haka sididi aka sarada akwai wani zancen wani kul'i ne babu zancen kul'i ita kuma mace duk sa'irin da aka zauna da ita matukar ɗaya daga cikin abubuwa guda kuɗi ya faru ta riga ta cinye sadaki daga zarar an keɓe da ita shikenan in an ba ta sadaki suna ɗan keɓewa suna taɗi dubu ɗarinsa da talatin ɗinsa ta haɗi a babin misali ko ya ɗan taɓa jikinta ta cinye wannan sadaki abu na biyu na uku suka ce idan kuma mijin ya yi mu'amala da ita nan ma ta ci sadaki na hudu kuma idan ya mutu ta ci sadaki ta ci gado sai dai akwai ta kaba a kanta ko da bai yi dukuli da ita ba waɗannan abubuwa guda hudun idan ɗaya daga cikinsu ya faru mace ta riga ta cinye sadaki to sai Allah ce wala ta'diluhunna kada ku dinga munana wa matayen nan ku dinga kuntata musu li tazhabu bi ba'd ma ataytumuhunna domin ku tafi da shashin abin da kuka ba su na sadaki sai Allah ce illa in yatina bi fahishatin mubayyina sai dai in sun zo da alfasha wacce take bayyananniya la'alla tana dan fita tana zuwa wani waje hankalinsa bai kwanta ba ko da ya bar abin sudan ga asarar bakin cikin cewa matar ta zama wani iri ga kuma gashi ta tafi to a nan ba laifi ba ne ba ya ɗan yi abin da za ta biya ya ɗan takura mata don tafanshini kansa ya ɗan rage asarar da zai samu ya sake auren wata nan gaba shine illa ayyati na bi fahishatin mubayyina sai Allah madaukakin sarki ya ce wala takaryu umina wa ashiruhunna bil ma'ruf ku zauna da su da kyautatawa idan Allah madaukakin sarki wala takarhuhunna kada ku kyamace su sai Allah ce fa'asa an takarahu shay'an wa yaj'alu Allahu fihi khairan kasira mai yiwa ne ku kyamaci wani abu daga baya kuma sai Allah madaukakin sarki ya sanya masa wato alkhairi mai tarin yawa wato a cikin sa da haka addinin musulunci ko da ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da tausayawa wato mata kamar yanda manzon Allah din sallallahu alaihi wa sallam ya zama ya kasance Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ake tambayanta dangane da manzon Allah ta ce kana fi mihnati ahadi ya kasance wajen hidima a iyalansa ai mun karanta a baya idan manzon Allah ya shiga gida mi yana raba lokacinsa kashi nawa uku daya domin kansa daya domin iyalansa daya domin mi bacci haka manzon Allah yake hatta dan aikin gida manzon Allah yana dan taya su dan wanke wanken can da wane ne da wane ne duk manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yake yi shi yasa Allah ma madaukakin sarki saboda ya san a ɗabi'a ta dan adam cewa idan yayi mata guda biyu duk da Allah ya halatta masa ko uku ko hudu ba zai iya yin soyayya tsakanin matan nan guda biyu daidaita soyayyar ba amma sai Allah madaukakin sarki ya hana shi karkata zuwa ga ɗaya ya bar ɗaya tamkar cewa mu'allaka Allah ce walan tastadi'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastu wala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqa Allah ya ce ba za ku taba iyawa ba sai da ya kawo lan lan shine harafun nafai wan nasab mabniyun ala sukun cewa tastadi'u sai ya zama fi'il mudari'un ne mansubun bilan wa alamatu nasbihi hasfin nuni li'annahu min af'alil kamsa Allah ya ce ba za ku taba iyawa ba me ba za ku taba iyawa ba shine an ta'dilu bainan nisa' ku daidaita soyayya a nan kuma ba Allah yana nufin wayan da ba za ka iya ba mutum ba zai iya saya wa waccan a tamfar dubu sha biyar wannan ya saya mata da dubu sha biyar ba har ka Allah yake nufi ba soyayya ne mutum ba zai iya yi ba za ka ga a gida la Allah wata mata ita ce take munana mata amma kuma ita ce ya fi so saboda an jarrabe shi saboda ita soyayya yar uwar mice ce yar uwar jinya ce shi yasa wata rana tana iya tashi shi yasa masu hikima suke cewa wai ahbib habibaka haunan ma asa an yakuna bagidaka yawman ma wanda so masoyinka sannu sannu mai yiwa ne wata rana zai iya zame maka maki suka ce abgid bagidaka haulan ma asa an yakuna habibaka yawman ma ka ki magiyinka sannu sannu la'alla wata rana zai iya zame maka mi masoyi saboda soyayya daga wurin Allah ce Allah shi yake sanya wato soyayya din a cikin zukatan wato bayinsa a babin musari to anan sai Allah ce walan tastadi'u ba za ku taba daidai an ta'dilu bainan nisa'i walau harasun ko da kun yi kwadayin haka amma sai ga doka daga Allah wala tamilu kullal mayl kada ku karkata dukkanin karkata fatazaru hakal mu'allaqa ku bar ɗaya daga cikin su wato ratayayya la'alla saboda ita ma'aikaciya ne tana dan samun kuɗi sai a cinye mata tallafi ta rike kanta ita kuma waccan saboda ba ta komi a zaune take bara a dinga mata ɗawainiya to idan ba wacce ma'aikaciyar bane ba ta sauke haƙƙin da yake kanta ba ta ce na bar maka saboda ni ina da hanyar samun kuɗi ita kuma wance ba ta da hanyar samun kuɗi ka je duk abin da ka samu ka kai mata ba sai mutum ya zamo abin tambaya a gaban Allah ranar tashin alkiyama kowace tana da haƙƙi na annafaka ciyarwa da alkiswa tufatarwa da almubit da kuma wato wurin kwana a babin misali kowace tana da shi da wacce ta kai ɗan gwata kuɗi da wacce kuma ita ɓeran masallaci ne bata da ko ƙwandala dukkansu suna da wannan haƙoƙi ba za a ce waccan mai kuɗi ba ne ba waccan talaka ne a babin misali sai dai in ita ɗaya daga cikin ne ta sarayar da haƙƙinta wannan kuma shi ne saboda Allah ya ba su damar su sarayar da haƙƙinsu kuma idan sun sarayar ya riga ya sarayu dan adam ko na ce miji ba zai zama abin tambaya ba a gaban Allah ranar tashin alkiyama ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake bada labari saboda kowane irin mujrimi za a iya gane shi da alamominsa da Allah ya ce yuqraful mujrimuna bisimahum fa yuqazu bin nawasi wal aqdam ana iya gane mujrimai da alamominsu ija Allah sai a ce wani idan ya zo mai cin kuɗin ruwa sai a ce a ranar tashin alkiyama zai tashi yana burburwa kamar wani mai farfadiya mai kaza zai tashi yana kaza sai manzon Allah ce shi kuma wanda yake da mata guda biyu sai ya karkata zuwa ga ɗaya iya tausayawa ɗaya shi kuma zai tashi a ranar tashin alkiyama da side paralysis cewa man kana lahu imra'atani famala ila ihdahuma duna al-ukra jaa yawmal qiyamati wa shiqquhu ma'in yace duk wanda yake da mata guda biyu sai ya karkata zuwa ga ɗaya ya bar guda ɗaya ba ita ce ta sarayar da wani haƙƙi daga cikin haƙƙoƙinta ba to zai zo a ranar tashin alƙiyama gefensa wato a shanye iji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka addinin musulunci a cike yake da tausayawa wato mata ba yanzu ne wai kaɗai aka samu ƙungiyar tausayawa mi ai da kafin zuwan musulunci matan me ake ba kashe su ake yi ba ba su da wani katakus yanzu nan muka faɗa sai mutum ya aurar da ita ya sa kuɗin a ina a aljihu ko kuma ya gaje ta amma da musulunci ya zo duk sai ya hana kashe ta ma aka ce kada a kashe ta Allah madaukakin sarki har ya bada labarin cewa wanda aka kashe ta a ranar tashin alkiyama za a tambaye ta amma ai ana cewa za a tambaye ta ne ba ita din za a tambaya kai tsaye ba wane ne ya kashe ta don me yasa wane ya kashe ki shine ai manzon Allah ya faɗa cewa ko tsuntsu ne mutum ya kashe ba shi da bukatar tsuntsu gaban Allah ya ce wa Allah salha zalima qatalani Allah tambayi wannan dan me yasa ya kashe ni ballantana kuma ran an adam shi yasa Allah ce wa izal mawudatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat a ranar tashin alkiyama za a tambayi al mawuda wace ce al mawuda ita ce yarinyar da aka kashe ta tana karama za a tambaye ta bi ayi zambin da wani zunubi ne kutulat aka kashe ta shi yasa Allah ya ce wa idza bushira ahduhum bil unsa zalla wajhuhu musawaddan wa huwa kazim yatawara min al qawm min su'i ma bushira bi ayumsikuhu ala hunin aw yadsuhu fi turab ala sa'a ma yahkum dabi'un su ne amma da musulunci yazo sai ya hana sai ya bata gata sai yazo yanzu ita ba a bar araba gado bane ba ma araba ta gado bane ba ita ma yanzu abun a bata mi gado ne ita ma yanzu ana bata wato gado ne da Allah maɗaukakin sarki ya ce wani zakari misali hazin in saye ni namiji yana da kasan mata guda biyu a babin misali yanzu ba ita za a raba ba a mazannin gado ba ita ma in an mutu an bari ita ma za a bata babin misali abu na gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake umarni da shi ijmalan a gaba ta 220 yake cewa kana yad'u ila itisami bi kitabillah cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kira zuwa ga riko da littafin Allah maɗaukakin sarki cewa duk inda mutum zai je ya dawo ya zamo mahaifarsa shine littafin Allah maɗaukakin sarki don ba shi da wani abin riko fiye da littafin Allah don shine constitution wato na wannan al'umma na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa waɗanda suka watsar da shi ma ba su damu da shi ba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai kai su ƙara gaban Allah Allah ya ce wa qala rasul ya rabbi inna qaumi takazu hadha alqur'ana mahjura a ranar tashin alkiyama duk wanda baya karanta alqur'ani ko baya bibiyan dokokinsa ko ko ko ko ko Allah madaukakin sarki ya ce manzo zai ce ya rabbi ya ubangiji inna qaumi lalle al'ummata ko mutane na ittakazu hadha alqur'ana mahjura sun riki wannan alqur'anin wato a mazannin wato abin mi abin gujewa musu damu da shi ba sai a ranar tashin alkiyama manzon Allah shi yasa Allah madaukakin sarki yake faɗa cewa a cikin alkur'ani cewa menene wa tasumu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواتا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها Allah maɗaukakin sarki yake faɗa wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa atasimu bi hablillahi jami'a waɗansu suka ce hablillahi shine alqur'ani waɗansu suka ce manzon Allah waɗansu suka ce addinin musulunci waɗansu suka ce alqur'ani kowanne ma zai iya ɗauka cewa shine hablullahi to Allah maɗaukakin sarki ya ce wa atasimu bi hablillahi ku riko da dokokin Allah ko ku riko da tafarkin manzon Allah ko ku riko da addinin musulunci ko ku riko da alqur'ani ija Allah madaukakin sarki shine wazkuru ni'matallahi alaikum sannan kuma ku tuna ni'imar da Allah madaukakin sarki yayi akan ku iz kuntum a ada'an ada kun wayi gari kun zamo makiyan junan ku ai da abin nan a yankin larabawa ba su da aiki sai ni sai fada yana daga cikin dalilin ma da suke kashe ‘ya'ya matan suna ganin ba za su musu wani aiki a wajen yaƙi ba ne ba shine iz kuntum a'da'an fa allafa baina qulubikum sai Allah madaukakin sarki ya haɗa wato zukatanku fa asbatum bi ni'matihi ikwana sai kuka wayi gari da ni'imar Allah madaukakin sarki kuka zamo ƴan uwan juna wa kuntum ala shafa hufratin minan nar da kun kasance kun akan gabar wato wuta ne fa anqadhakum minha sai Allah ya tsamar da ku me ya sabbaba musu zama a gabar wuta shine gabar da suke saboda gaba tana sabbaba mutum ya shiga ina wuta da wannan fada-fadan na yaƙe-yaƙe na kisa na gaira ba dalili sai Allah maɗaukakin sarki wato ya zamar da al'umman nan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah maɗaukakin sarki ya sake faɗa wa manzon Allah ya ce wa kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha Allah maɗaukakin sarki ya ce wa kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina kaman haka ne muka maka wato wahayin wani ruhi daga wajenmu me ruhi anan wato shine wato alqur'ani ma kunta tadri mal kitabu da baka san menene wannan littafin ba ija Allah maɗaukakin sarki shine ma kunta tadri mal kitabu walal iman sannan kuma baka san menene wato mi imani ba shine ma kunta tadri mal kitabu wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibad sai dai mun sanya wannan alqur'anin ya zamo haske muna shiryar da wanda muka so min ibadina daga cikin wato bayinmu wa innaka ala siratil mustaqim lalle kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kana kan tafarki wanda yake wato miƙaƙƙe kamar an tambayi Allah wanne ne tafarkin miƙaƙe ko mine ne siffarsa sai Allah ce sura'ullahi allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard shine tafarkin Allah wanda abin da yake cikin sammai da ƙasai wato nasa ne ala ila Allah tasirul umur Allah ya ce ku saurara lalle zuwa ga Allah ne wato al'amura wato suke komawa iji Allah madaukakin sarki a wani wajen Allah maɗaukakin sarki ya sake cewa manzon Allah ɗin kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati وليدبروا آياته وليتذكر أولي الألباب الله ما ɗaukakin sarki yace kitabun wani irin littafi ne shi wannan alqur'ani din anzalnahu ilayka muka saukar da shi zuwa gare ka mubarakun wanda yake mai albarka liyadabbaru ayati dan mutane su dinga yin tadabburi su dinga lura da dokoki da ayoyin da suke cikin alkur'ani sai Allah ce wal yatadhakkara ulul albabi sannan kuma ma'abuta hankula wato su tintintin kenan Allah madaukakin sarki ya faɗa da alkur'ani ne dan mutane su koma zuwa gare shi su riko da shi sannan su dinga yin tadabbari a cikin ayoyinsa a wani wajen ce afala yatadabbaruna alqur'ana walau kana min ghairi indillahi lawajadu fihi ikhtilafan kaseera yanzu ba sa lura da wannan alqur'ani ba sa yin tadabbari da shi da ya zamo daga wajen wani Allah ne subhanahu wata'ala lawajadu fihi ikhtilafan kaseera da sun samu sabani mai yawa a cikin sa to kuma alqur'ani a cikin sa babu sabani saboda ga wurin wane ne babu tuka da warwara da za a samu wani littafi wanda ɗan adam ne ya rubuta shi kai girman alkur'ani sai ka samu gaba tana warware ina baya amma banda a cikin alkur'ani shi yasa Allah yake cewa a yi tadabbari a lura da ayoyin alkur'ani an haka cewa a wani wajen afala ya tadabbaru na alkur'ana am ala qulubin aqfaluha yanzu ba sa yin tadabbari da alkur'ani ko kuma akwai kwaɗina shine alquful jam'insa shine a kafar shine padlock abinda ake rufe kofa to cewa ko an saka wato kwadina ne an rufe zukatansu inji Allah madaukakin sarki duk wanda za a karanta qur'ani baya tadabbari da ayoyin alqur'ani babu babu tamkar an sa kwado ne an rufe abin nan zuciyarsa inji Allah subhanahu wata'ala to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullun yana umartan sabansa da riko da alqur'ani wajen neman wai kada zama kawai wajen tabawuki mutum kawai sai yana neman wani abu ne ko wata bukata ya je ya ce a sai a sauke masa qur'ani sai ya ko ko da bukata ko babu ko da jinya ko babu jinya ballantana daman shine da jinya da babu jinya duk mutum ya koma zuwa ga alqur'ani na Allah ce wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un lima fi sudur wa rahmatun lil alamin Allah ya ce muna sassaukarwa a cikin wannan alƙur'anin abin da yake waraka ne a cikin zuciya yau idan mutum ciwon zuciya ma ƙur'ani yana warkar da shi ballantana ciwon gangan jiki ai mun taɓa faɗa a nan cewa manzon Allah ya taɓa tura wata sariya suka tafi suka je yada zango a wani gari cewa yanayin suka nemi mutanen garin su ba su makwanci suka hana suka koma bayan gari suka zauna suna nan kawai a cikin daren sai kunama ta ciji wato sarkin gari aka rarfa maganin wannan kunamar kaf cikin garin daga can suka yanke shawara suka ce ai akwai baki a bayan gari mu je ko akwai wanda yake da maganin kunama din nan ya taimaka aka zo aka ce kaza da kaza ɗaya daga cikin sahabbai ya bigi kirji tsabar yaƙinin sa da Allah ya ce ni ina da shi amma ba za mu yi ba sai an biya ni saboda su ma su rama abin da suka musu famani tada alaikum fa atadu alayhi tun da sun hana su makwanci da sun musu ta goma ta arziki su ma sai su musu goma miyi dan manzon Allah ce man sana ilaikum al-ma'rufa fa kafi'uhu duk wanda ya muku goma da arziki ku sakanta masa to tun da su goma ta tsiya suka musu ba ta arziki ba to su ma bara su ma su kwatanta irin abin nan to aka yi ciniki yana zuwa wannan sahabin sai ya karanta Fatiha karanta Fatiha ke da wuya yanda kasan kasa matsefata ka cire kaya shikenan dafin kunaman nan ya faɗi amma da yawa daga cikin mu mun guji alkur'ani karanta shi ko abin da ya kama da haka yanzu duk jinyar mutum ya karanta fatiha kafa bakwai a cikin ruwa ya sha in Allah ya da sai Allah madaukakin sarki ya kawo masa waraka amma kawai mutane babu ruwa sai ana ta ganin dabarun mutane da da da shi yasa manzon Allah duk abin da yake zaka ga cewa qur'ani ne ayatul kursi qur'ani amanar rasulu qur'ani falaki da nasi qur'ani karshen suratul hashir qur'ani duk wannan manzon Allah ya faɗa suna daga cikin ababen da suke ba wa mutum kariya a rayuwarsa da waraka ko abin da ya kama da haka shi yasa anan malam yace manzon Allah ya kasance yana umartan sahabbansa bi ittisami bil kitabillahi wato su rike littafin Allah saboda a riko da littafin Allah akwai tsira mutum ba zai taba bata ba idan ya rike littafin Allah alqur'ani ba dokar da babu ita a cikin alqur'ani ta mu'amala ne ta wane ne ta kasuwanci ne ta wane ne barinsa ne kawai ya sa mutane suka wayi gari suka fada wato wani irin wato hali shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce inna hadhal qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina allazina ya'maluna as-saliha anna lahum ajran kabira Allah madaukakin sarki ya ce lalle wannan alqur'anin da kuke ganin sa yahdi lillati hiya aqwam yana shiryarwa zuwa ko yahdi lillati hiya aqwam yana shiryarwa zuwa ga hanya wacce take wato mafi karfi wa bashirul mu'minin sannan yana yi wa bishara ga waɗanda suke mu'minai cewa ni suna da allazina ya'maluna saliha su ne waɗanda suke aikata aiki na kwarai anna lahum ajran kabira lalle suna da lada mai yawa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala malam ya ce wa kana ya amuru ashabuhu bitabaligi da'awatuhu siffar manzon Allah ta 321 kenan ya kasance yana umartar sahabbansa bitabaligi da'awatuhu da isar da mi sakon cewa duk wanda ya ji sakon manzon Allah a wajen cewa ya isar zuwa ga wanda bai ji ba shi yasa manzon Allah yake cewa balligu anni walau aya ku isar mini koda da aya guda ɗaya ne iji manzon idan mutum ya ji aya a bakin manzon Allah ya isar da ita zuwa ga wanda bai ji ba haka a ranar hajjatul wada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya wa'azi ya wa'azi ya wa'azi sai ya ce fal yabligu shahidul minkumul ga'iba cewa wanda yake nan ya isar ma wanda baya kenan shi addinin musulunci ko na ce koyaushe ilimi mi tallansa ake ba rike shi ake ba shi yasa manzon Allah ce man katamal ilma alzamahu Allahu bi lizamin minan nar duk wanda ya ɓoye ilimi Allah maɗaukakin sarki zai masa linzami da linzamin wuta ranar tashin alkiyama yasa Allah ce innal ladzina yaktubuna ma anzalna minal bayyinati min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun waɗannan da suke ɓoyewa abin da muka saukar a cikin littafi bayan mun bayyanar da shi ga mutane Allah ce ula'ika yal'anuhumullah su ne waɗanda Allah maɗaukakin sarki yake tsine musu wa yal'anuhumullah inu sannan kuma masu tsinuwa suke tsine musu sai Allah ce illa da zina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ula'ika yatubullahu alai sai dai waɗanda suka gyara suka bayyana iji Allah maɗaukakin sarki suka yi tuba suka bayyana Allah maɗaukakin sarki ya ce irin waɗannan su ne Allah maɗaukakin sarki wato zai karɓi wato su ba su sai dai ana so idan mutum zai yi tabaligi ɗin ya yi tabaligi a wajen da zai yi amfani kada dai ya zubar gwalagwalai a gaban awaki waɗanda ba su san mutuncinsu ba shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya ce manzon sa fa zakkir in nafa'atu zikira ka tunatar idan tunatarwan za ta yi amfani idan ya san zai faɗa ma tunatarwan ba za ta yi amfani ba sai dai ya ja bakinsa ya yi min shiru amma kuma ya kyamaci ta'addancin da ake a cikin zuciyarsa da manzon Allah ce man ra'a minkumul munkara falyughayyirhu bi yadi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa laysa wara'a zalika kardalun min al iman manzon Allah ya ce duk wanda ya ga mummunan abu yayi kokari ya hana da hannunsa idan zai iya yin magana a mazanninsa na babba a gida ko a mazanninsa na shugaba a anguwa ko shugaba a gari ya yi amfani da ƙarfin mulkinsa ya hana wannan aiki idan ba zai yi ba to kuma yana da baki la'alla yana zai iya isar da saƙo ya faɗa la'alla a ɗauka to ya yi amfani da bakinsa shine bilisani cewa ya wa'azi a lokacin ko ya nasiha ko abin da ya kama da haka to nan ma fa in lam yastadi idan ba zai iya ba ya san nasihar ba za ta yi amfani ba saboda yawancin mutane an jarrabe su da sarran su ko abin da ya kama da haka manzon Allah ce fa bi qalbihi yayi kokari ya ki abin wato a cikin ransu manzon Allah ce wa laysa wara'a zalika kardalu min al-iman babu koma bayan haka kwaya dare da kwayar zarra na imani mutum da zai iya kusan da munkari da hannunsa ba ba zai iya gusarwa da harcensa ba sannan kuma bai ƙi abin a zuciyarsa ba to idan ya ce shi mai imani ne manzon Allah ce ƙarya yake dole idan ɗayan biyun nan ba zai yi ba to ya ji a ransa baya kyamar abu ya ji a ransa wato yana kyamar abu shi dai abin ya fi ƙarfinsa ne babu yanda ya iya inda hali ma ya canja wurin zama ko ya canja wurin abin nan sai ya tashi a babin misali ko ba a unguwarsu ne ake la'alla Allah ya kore masa wadatar da zai yanzu misali a ce anguwar ana bori ko ana wani fasikanci ko abin da ya kama da haka ba shi da karfin hanawa da hannu da ne da mulki ba shi halin yin nasiha kun ga idan yana da karfin da zai canja anguwa sai ya tashi ya yi ya canja ya koma wajen da za a je don ya samu mutanen kirki gudun kar azabar Allah fushin Allah ya zo ya mi ya hada da shi dan Allah ya ce wattaqu fitnatan la tasibanna allazina zalamu minkum kafas idan fitinan Allah ta zo ba ta keɓantar da waɗanda suke masu fasadin iyaka dai wanda bai ji ba bai gani ba ma idan ana fasadin shi ma fasadin zai iya bi wato ta kansa a babin misali to ana so mutum ya dinga yin wato tabligi kamar yadda dama addinin musulunci addini ne wato na tabligi sai dai mutum ya iya iyawarsa ya faɗi abin da yake wato ilimin da ya sani abin da bai sani ba kada ya yarda ya yi wa manzon Allah ƙarya ko ya yi wa wato Allah maɗaukakin sarki ƙarya Allah maɗaukakin sarki ya ce wa man azlamu mimman iftara ala Allah al-kaziba wa huwa yud'a ila al-islam wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin Allah maɗaukakin sarki ya ce wane ne yafi zalunci fiye da wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina ta zuwa ga Allah alhali kuma shi yana kira ne zuwa ga musulunci shi yana wa'azi amma sai ya karanto ƙarya sai ya faɗa ya ce ai Allah ya ce ko manzon Allah ya ce Allah ya ce waɗannan su ne waɗanda suke fasike dan ya ce wallahu la yahdil qauman me alfusuku shine kuma alkhuruj min da'ati Allah fita daga yi wa Allah madaukakin sarki da'a kuma a wani hadisin manzon Allah ce man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqadahu fin nar duk wanda ya yi min ƙarya da gangan ya ce ya nemi wurin zamansa a cikin ina wuta manzon Allah bai faɗa ba yace ya faɗa manzon Allah bai ƙaryata bai aikata ba yace ya aikata kamar yadda wani yake bani labari wasu je sun dan samu sabani da matar sai sai ya je shi biko da shi da abin nan ɗinsa to kuma wai ko akan fita ne wane sai shi baffan matar sai yake ce masa wai kuna ta kiran kanku wane ne wane ne din sa ustazai kuma kuma biya sunnar manzon Allah to manzon Allah ma wata rana yana zaune sai ga mata sun fito suka tsaya suka gaisa yace ina za ku je suka ce masa biki yace to a dawo lafiya kaji ya mai da manzon Allah mai kula matan mutane ke haka sai didi ya kasa dada sai ya dinga gaida matan mutane wai ma wai ina za ku je wai biki ya ce musu a dawo lafiya kun ga wannan ya kirkiri ƙarya ya jingina wa manzon Allah don ya dace da abin da mi don abin da manufarsa abin da yake so to mai irin wannan ɗabi'ar idan ya mutu bai tuba ba makoman su wuce ba zai kawo wani abin da zai sa wane ai me yasa za ka raba ta bikin nan da ya sadar da zumunci ne ko abin da ya kama da haka kuma musulunci ya zo da sadar da zumunci ya dan kakkare ne amma ba kirkiri wani abu da zai jingina shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhali a lokacin manzon Allah din ba ai yanzu idan ka ce ya kawo maka wani asar wanda ya tabbata cewa a lokacin manzon Allah mata suna tafiya gwara an raka amarya ana raka amarya ana kai ta da waka aisha ma matar manzon Allah an rako ta mata yan uwanta da waka atainakum atainakum atainakum nuhayyukum a babun misali to amma kuma suna yin biki ne irin namu ne yanzu ba irin namu suke ba ya aka kawo amaryar ne la Allah in aka kawo wata aka kawo wata ɗakin mijinta kowa sai ta koma ina wato sai ta koma gidanta a babun misali ma yake faɗa a gabatar gaba shine gaba wato ta 322 yace wa kana yad'u ila al-ikhlasi amal manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana umarni da ikhlas wato na al'amal wato shine mutum yayi aiki domin Allah subhanahu wata'ala saboda kullum kulli shay'in la lillahi akiruhu inna lillah cewa idan mutum zai yi aiki yayi ikhlas ya kyautata niyya shi yasa Allah madaukakin sarki yake faɗa dangane da Yahudawa wa ma umiru illa li ya'budullah mukhlisina lahu ad-din hunafa'a wa yaqimu salata wa yutu zakata wa zalika dinul qayyim cewa ba a umarci Yahudawa ba illa li ya'budullah sai su bauta wa Allah shi kadai mukhlisina suna masu ikhlasi suna suna tsamminene tsaftace niyya ga Allah subhanahu wata'ala cewa shine Allah da subhanahu kuma haka Allah madaukakin sarki ya ce wa manzansa sallallahu alaihi wa sallam fa abdullah mukhlisan lahu ka bauta wa Allah kana mai ikilasi sannan kuma addinin wato na Allah ne subhanahu wa ta'ala a wani wajen Allah madaukakin sarki ko kuma abdullahi dan mas'ud ya rawaito hadisi yake cewa ko kuma Allah madaukakin sarki ya ce wa manzansa sallallahu alaihi wa sallam ka ce qul inni umirtu an a'budallaha mukhlisan lahu din ka faɗa musu ya kai manzon Allah inni umirtu ni an umarce ni an a'budu Allah na bauta wa Allah mukhlisan ina mai ikilasi lahu din sannan kuma wato addinin wato na Allah ne wato shi shi kadai da kuma hadisi na Abdullahi dan Mas'ud wanda yake cewa manzon Allah sallallahu ko Abdullahi dan Mas'ud yana cewa la yanfa'ul qawlu wal amalu illa bi niyya cewa zance da aiki ba sa yin amfani wato sai da niyya sai ya ce wala yanfa'ul qawlu wal amalu wan niyyatu illa bima wafaqahu sunnah sannan da zance din furuci na ibada da aiki na ibada da niyyar dukkan su ba sa kasancewa sai sun dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan sai mutum ya yi shi wato don Allah subhanahu wata'ala saboda duk abin da aka yi shi ba don Allah ba ƙarshen sa wato da na sani ne shi yasa a ranar tashin alkiyama Allah madaukakin sarki zai ce waɗanda suka yi wani aiki ba don Allah ba su je zuwa ga waɗanda suka yi aikin domin su domin su samu wato ladan su alhali su din kuma ba za su iya ba su milada ba shi yasa wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sahabbai yace aka wahu ma akafu alaikum ashirkul asghar mafi tsoron abin da nake jiya muku tsoro shine karamar shirka sahabbai suka tambayi manzon Allah wa ma shirkul asgar menene karamar shirka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce musu arriya wato ita ce wato riya shine yin aiki dan wani Allah subhanahu wa ta'ala to manzon Allah ya kasance yana umarni da yin ikilasil amali lillahi shine tsantsar aiki ga Allah subhanahu wa ta'ala akwai aikin da idan riya ya shiga ta shiga a cikin farkon sa bata shi take akwai kuma wanda idan riyan a lokacin da riyan ta shiga gwargwadon inda riyan ta shiga iyanan wato take batawa a babu misali malam yake faɗa gaba ta 223 wa kana ya'muru ashabuhu bin nasihati li wulatil muslimina cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana umarni ga musulmai su dinga yin wato nasiha ga shugabannin musulmai matukar yana da ikon da zai yi nasiha nasihar ta kai zuwa ga shugaba cewa ba laifi bane ba wato ya masa wato nasiha a irin wannan shi yasa manzon Allah ce addini nasiha addini wato nasiha ne sahabbai suka tambayi manzon Allah liman gawa yace lillahi wa li rasulihi ga Allah da manzansa sai yace wali a'immatil muslimin da kuma wato shugabannin musulmi wa amatihim da kuma wato ɗaiɗaikun su ko kuma gabaki ɗayan musulman in akwai hanyar da mutum zai samu dama ya shige wurin shugaba ya masa nasiha dangane da shugabancin da yake ba laifi bane ba za ka samu a irin shugabanni na da waɗansu da kansa zai zo wajen ɗaya daga cikin malaman zamanin sa ya ce masa nasiha ko kuma shi wannan malamin da kansa ya tattaki ya tafi wajen wannan shugaban ya masa nasiha dangane da mulkin da Allah maɗaukakin sarki ya bashi ba yana zuwa ne ya kai masa bukatunsa ba a'a yana zuwa ya kai masa kukan wato al'umma da halin da suke ciki ne da irin shugabancin da Allah madaukakin sarki wato ya dora masa da kuma jagoranci da Allah madaukakin sarki ya bashi cewa idan bai yi adalci ba zai zo gaban Allah madaukakin sarki a ranar tashin alkiyama a mazanin ɗaurarre ba abin da zai kuntar da shi wato sai adalcinsa shi yasa manzon Allah ce manistar ahullahu ra'iyata fa yamutu yawma yamutu wa huwa gashin bi ra'iyatihi illa harrama Allahu alaihi janna duk wanda Allah madaukakin sarki ya bashi kiwon wani abu ya mutu a ranar da zai mutu yana mai algusu akan wannan shugabancin to Allah madaukakin sarki sai ya haramta masa wato aljanna to manzon Allah yana umartan sahabbansa da yin nasiha ga shugabannin musulmi har yanzu ma haka ne idan mutum yana da dama la'alla ta kafafen sadarwa ko abin da ya kama da haka zai iya yin nasiha a wani daga cikin shugaba kuma nasiha za ta yi tasiri to a irin wannan ana so ya yi in yi haka ya ɗabbaka sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma idan ba zai yi ba in nasihar za ta zame masa wato fitina duk daga cikin magabata su ba su damu ba da yawa daga cikin magabata ba yau ɗaiɗaikunsu ne ba su shiga kurkuku ba akwai wanda a cikin kurkukun ma suka mutu yanzu irin imamu ahmad bin hanbal sau nawa ana ɗaure shi lokacin da yan jahamiya ne suke wato mulki allan bara sai ya ce ƙur'ani halittar allah ya ce shi ba zai faɗa ba in ya faɗa mutane da yawa za su su kuma sun ce dole sai ya faɗa wai ba zancen allah ba ne ba imamu ahmad ya shiga firzin ya fito ya shiga ga irin su imamu abin da masunansa ibni taimiyya shi gaba ɗaya rayuwarsa a cikin firzin ya ƙare ko aure ma bai samu yayi ba ma duk rubuce-rubucen ibini taimiyya yawanci a cikin firzin ya yi su ba don komi ba saboda shugabannin wannan lokacin yawancinsu ba sa son gaskiya ɗaɗɗaura mutane suke to a irin wannan ko da zai jawo a ɗaure shi ko kuma idan ya jawo zai jawo a cutar da shi to sai ya haƙura sai ya ja bakinsa wato ya su ƙarƙashin hadisin da muka faɗa ɗazu cewa marra aminkum al-munkara fal yughayyiruhu bi yadihi mana yake cewa wa kana yad'u ila sidiqi bitijar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kira zuwa ga gaskiya a kasuwanci wa kana yanha anil gish sannan manzon Allah yana hana wato algish fiha wato a cikin kasuwanci saboda albarkar kasuwa tana tare da gaskiyar wato mai saye da mai sayarwa shi yasa manzon Allah ya ce albai'ani bil qiyar ma lam yatafarraqa mai saye da mai sayarwa suna da zaɓi matukar busu rabu ba na so na sai kaya ka sayar muni muna zaune ina da zaɓi shine ake kiransa wato kiyarul majalis zaɓi wato na wurin zama to sai na ji yanzu idan na ce wannan kayan iya ɗan kuɗi na kenan da safe kuma zan yi cefa ne sai na ce kai wani iya haƙuri wayan nan da na saya ba ni kuɗi na na fasa dole ka ba ni kuɗi na bu rabu ba shi ma idan ya ga idan ya sayar to kuɗin kashewa zai sai ce kai wani in na sai da wayan nan tawa ba kuɗin nan kashe shi zan yi don haka ga kuɗin ka iya haƙuri ba ni wayata duk wannan muna da zaɓi shine alba'i'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace fa in sadaqa wa bayyana burika lakuma fi bai'ihima idan suka yi gaskiya a cikin saye da sayarwa wa bayyana suka bayyanar da aibu ni mai waya yace min wayan nan tafi ba ta rike caji ya faɗi da illolinsa ni ma da na tashi zan bashi kuɗin nace a cikin kuɗin nan na fa akwai wata naira ɗari biyar rabinta ya ɗan cire muka kowa ya gaskiya ya bayyanar da aibu manzon Allah ce buri kala kuma fi bai ma sai a musu albarka a cikin cinikin nasu sai ya ce wa in ba idan kuma suka yi ƙarya wa katama suka ɓoye aibun mu hikatul barakatu za a tafiyar da albarkar iji manzon Allah sallallahu sai mutum ya saya abin bai je nan da nan ba ya lalace ya sayar kuɗin bai amfane shi ba kuɗin ya lalace shi yasa ake so ko da'iman wa abadan mutum a abin da ya shafi kasuwanci wato yayi gaskiya kare wato algus kuma hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man gashana fa laysa minna duk wanda ya mana algush iji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wato baya tare da mu shi yasa duk wani irin nau'in kasuwanci da zai kawo cece kuce tsakanin musulmi shari'ar musulunci wato ta hana shi wato a babin wato misali kaji ma manzon Allah ya ce la yabi'u ahadukum ala bai'i akhi kada ɗayan ku yayi ciniki akan mi ya ce wala tanajashu kada ɗayan ku ya zo ya taya kaya domin bata ciniki duk manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wato irin waɗannan abubuwa malai ya ce wa kana yushajju'u ashabahu alal amal manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana zabrar da sahabbansa wajen yin wato aiki su fita su nema su je su yi aiki shi yasa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ragwage bane ba tun kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma suna kwatanta wato aiki malamai suke cewa mutanen madina ko mutanen makka yawancinsu sun kasance 'yan kasuwa ne suna tafe tafe menene tafe-tafe shi yasa Allah madaukakin sarki ma ya goranta musu yace li ilafi quraish ilafihim rihilata shitta'i wa sai yace saboda sabawar wato quraishawa irin sabon da suke na tafiye-tafiye abin nan fi rihilatihim fi minana fi shitta'i wa sai a lokacin hunturu da kuma lokacin bazara kullum suna kan hanya na abin nan zuwa menene fatauci su kuma mutanen madina su kuma manoma ne kullum suna gona wajen noma kaji suna da gona kaza suna da gona kaza shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo ya sake zaburar da su wato wajen aiki ban saboda kar su zama wato malalata ko abin da ya kama da haka kuma sannan suka sake tabbata wato akan wannan aikin nasu a babin misali hatta kasuwanci da manzon Allah ya zo ya sake tabbatar da su kaga suna tafiya hatta shi kansa manzon Allah shi ma ai yayi kasuwanci yana yaro karami ya yi da baffansa abu dalib bayan ya girma ya zo ya yi da dukiyar wato khadija sanadiyar ganin amanarsa ne ma ta aiko masa da wata ƙawarta wacce ake kiranta nafisa ta ce tana son manzon allah manzon allah ya ce shi fa talaka ne ba shi da komi ta ce ba wani abu shikenan ta aka ɗaura auren manzon allah ya zauna a gidan wa khadija khadija ta zo ta ba manzon allah gudunmuwa na dukiya da da da da ta ɗauki ɗawainiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a babin musali to manzon Allah yana shajja'a sahabbansa wato wajen wato aiki mana ya ce wa kana yujawizul mas'alata lillazi ko abin nan alfaqar shadid cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ja'izanta wato almas'ala me almas'ala wato shine tambaya ko roƙo ga mutumin da yake wato yana fama da faƙar wato shadid wato shine talauci wato mai tsanani a babin musali manzon Allah ya kasance yana ce ba laifi bane ba ya je ya tambaya wa kana yujawizul mas'alata liman alaihi wato dai azim sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana halatta ita almas'alatu din wato ban sunansa tambaya din ga mutumin da ya wayi gari ya zamo akwai bashi wato mai tarin yawa a kansa duk manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana halatta musu a babin misali malam ya sake cewa wa kana yujawizul mas'alata liman lazimathu abin nan diya sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana abin nan ja'iza wato halatta wato mas'ala abin nan tambaya ga mutumin da roƙo wato ga mutumin da zai biya wato diya idan diya ta hau kansa saboda tambaya a addinin musulunci wato haramun ne matukar in ba bukata ne da shi ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa yake cewa ita alim abin nan ban sunansa tambaya abin nan ban sunansa menene man sa'ala takassuran innama yas'alu jamra cewa wanda ya roƙa domin ya ƙara abin da yake da shi hidimarsa bata wuce ta naira goma ba yana da nairarsa goma da zai yi sai ya je ya yi amma sai ya je ya sake roƙon wani dan ya zamo ashirin ko talatin manzon Allah ya ce inna ma yas'alu jamra abin sani kawai yana tambayan gaushin wuta ne in ya ga dama ya ƙara in ya ga dama ya rage ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin ya ce la tazalu mas'alatu bi ahadikum hatta yalqi Allah ta'ala wa laysa ala wajhihi muz'atu lahami cewa tambaya ba za ta gushe ga ɗaya daga cikin ku ba har sai ya haɗu da Allah a ranar tashin alkiyama babu fata wato a fuskarsa babu nama a fuskarsa duk wanda ya tashi a ranar tashin alkiyama fuskarsa kwarangwan alama ne na cewa a duniya shi mai roƙo ne a wani hadisin ya ce almas'alatu kaddun ya kaddu bihar rajul wajaha cewa tambaya ya guni ne mutum yana ya guna fuskarsa ne iji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma illa wanda waɗansu daga cikin mutane guda uku da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya halatta musu wato su yi roƙo idan sun wayi gari sun samu kansu wato a cikin wato wani irin wato hali na farko mutumin da wata masifa ta zo ta faɗa masa cewa ko da mutumin da ya ɗauki ɗawainiyar biyan wani bashi cewa rikici ya faru tsakanin wane da wane sai ya ce shi rikicin ya dawo kansa shi zai biya da kuma mutumin da ban sunansa shi ma talauci ya zo ya same shi har waɗansu mutane guda uku daga cikin mutane suka tabbatar akan cewa yanzu kan wane yana cikin wani irin hali duk wannan ba laifi ba ne ba manzon Allah ya halatta masa ya tambaya da mutumin da yake kan hanya shi ma manzon Allah ya ce ko da gani ne a garinsu cewa ba laifi ba ne ba zai iya roƙo a babin misali amma waɗanda suka wananci wannan a shari'ar musulunci wato kamewa wato shine yafi shi yasa Allah ya yabo wasu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ake kiran su ahlus siffa Allah ya ce lil fuqara allazina usiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aganiya amina ta'affif ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhaf Allah ya ce yana ga waɗannan da suke wato faƙirai ne shine lil fuqara allazina usiru wanda aka kange su domin ɗaukaka addinin Allah shine usiru fi sabilillah Allah ya ce mi la yastati'una darban fil ardi ba su da ikon yin tafiye-tafiye a bayan ƙasa irin tafiye-tafiye na kasuwanci wanda mutanen maka suke ba su da iko saboda ba su da jari kasuwanci sai da jari ake ba su da shi shine la yastati'una darban fil ardi Allah ya ce wa hasabuhumul jahilu agniya aminat ta'afi jahili wanda bai san su ba sai ya yi tsammanin cewa mawadata ne minat ta'affut daga kamewa iji Allah maɗaukakin sarki Allah ce ta'arifuhum bi simahum ana gane su mi ya subuhul jahilu a gani ya aminat ta'affu bi sai ta mi ta'arifuhum bi simahum ana gane su wato da alamomin su me alamomin nasu sai Allah ce la yas'aluna an-nasa ilhafa ba sa tambayan mutane tambaya ta naci ba zai je ya nace shi sai an bashi ba baya yi in bukata ta kama ma zai je tambaya in ya tambaya kuma ba zai je ta naci ya ta biye ta buru ba sa yi tsohon waɗannan sahabin manzon Allah ɗin sallallahu alaihi wasallam shi yasa sau da yawa ma ai mun karanta a baya bularinsa zai iya faduwa yana kan dokinsa amma ba zai iya cewa ɗan uwansa mai komin ba sai dai ya sauka ya ɗauko mi su suna ganin cewa na ɗin ma yana daga cikin azabin wato mas'ala roƙo ko abin da ya kama da haka shi yasa manzon Allah ce idan aka ga waɗanda suka mai da roƙo a babun sana'a to a dan watsa musu ƙasa a fuskar su yace idza ra'aytumul maddahina husu turaba alai idan kuka ga maroƙa ku yabu ƙasa ku watsa musu iji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na gaba malam yace wa kana yahussu ala qada'id dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin ɗabi'arsa ko halinsa yana kwaɗaitarwa wato wajen biyan bashi sallallahu alaihi wasallam saboda mun karanta a baya a farko farkon musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai cika yin sallah ga mutumin da ake bin sami bashi ba daga baya ne ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya mutu ya bar dukiya dukiyarsa ta magadansa ne wanda ya mutu a kansa akwai bashi ni ne zan ɗauki ɗawainiyar wato bashin haka manzon Allah ya faɗa duk a malamai sun yi abin nan cewa manzon Allah zai ɗauki ɗawainiyar bashin wanda ake bin bashi ne idan yana da niyyar biya kamar yadda wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa wanda ya karɓi wato bashi yana da niyyar wato biya bai samu ya biya ba a babin misali ni zan biya masa a lahira sai ya ce wanda ya karɓa kuma ba da niyyar zai biya ba to ya sani fa a can fa la sirhaman wala dinar babu dirhami babu dinare innama hasanatu wa sayi'a abin sani kawai kyawawan ayyuka ne da munana haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a wani hadisi ya ce man akaza amwalin nas duk wanda ya je ya karbi wato dukiyoyin mutane yuridul ada'a yana so zai biya a wannan lokacin zai bayar da ita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce addallahu anhu to Allah madaukakin sarki zai bashi abin da zai biya in dai ya karba da niyyar biya ne to addallahu anhu Allah zai bashi sai ya ce wa man akaza amma duk wanda ya je ya karba yuridul itlafaha yana so ya cinye ta ne ya halakar da dukiya a wannan lokacin sai manzon Allah ya ce atalafahu Allah Allah madaukakin sarki zai halakar da dukiya sai ya je ya karbo bai yi amfanin kirki da ita ba dukiyar ta zo ta kare duk kuma bashin yana kansa daman ya karbo ba da niyyar mi biya ba kuma yana zuwa yana shiga kabari Allah ya sa shi a kirkirinsa wato menene prison din Allah dan ana tattanke mutumin da ake binsa bashi ne a cikin kabari har sai lokacin da aka biya masa shine abin da ya faru ko Abu Zar ko wane ne ɗaya daga cikin sahabbai wata rana manzon Allah ya zo zai yi sallah sai aka ce har yayi yunkura zai kabbare kamar yadda Imam Albani ya kawo hadisin a cikin ahkamul janais sai manzon Allah ya jiyo sai ya ce shin ana binsa bashi sai aka ce ya ana binsa dinarai guda biyu sai manzon Allah ya ce sallu ala sahibukum ku yi sallah akan dan uwanku sai ɗaya daga cikin sahabbai ko abu zarrin ko wane ne da na manta wane ne sai ya ce manzon Allah yi masa sallah bashin yana kai kullum idan suka haɗu da manzon Allah sai manzon Allah ce ka biya masa bashin sai ya ce a ka biya ban biya ba har sai ranar da ya biya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce yanzu na biya masa bashin sai manzon Allah ya ce al'ana baru da julduhu a yanzu ne fatarsa ce sanyi iji manzon Allah da fata tana cikin zafi me yasa kake cikin wannan zafin saboda ba a biya masa wannan bashin ba da aka biya masa shikenan sai Allah madaukakin sarki ya kubutar da shi daga wannan zafin to dana daga cikin ɗabi'a na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana zabirarwa wato wajen biyan bashi da haka duk wanda Allah ya kore masa yana da abin da zai biya in ana bin sa bashi wato ya biya dan manzon Allah ya ce madalul gani zulm jinkirin bashi na mawadaci zalunci ne yana da kuɗin da zai biya kuma ana bin sa bashi ya iya bayar zalunci ne idi manzon Allah la'alla ma wanda yake bin sa bashin ma la'alla bai kai shi wato karfi ba ma ko abin da ya kama da haka gudun ma kar ya mutu ya bar dukiyar ma kuma magada su ki su zo mi su biya masa yanzu ba kowane magada ne suke biya wa magadin su mi bashi ba saboda yawanci sun karkata zuwa ga abin duniya su ba mamacin suka fi damuwa da shi ba da roƙa masa Allah addu'a da istighfari ba su damuwarsu ya mutu ya in ba a sa'a ba ba su wata uku za ka ji suna ce ce ku ce a wata gonarsa da take can wajen dufuwar kura saboda ana ganin anan yake noman shinkafa ko yake wani abun nan kowa yana cewa shi alkalin da zai raba gadon ma sai a je ana zuwa kansa ana kai masa dan wani abu ana cewa to gona ta kaza fa ta fito a kasona shi kuma ya ce babu komi su ma alkalan namu ne yanzu sai dai Allah ya shirya in ba a sa'a ba kuma shi ma ya bashi gonar a wannan to irin wannan rayuwar ne gara mutum ma ya biya ya futa in ya so ya je gaban Allah ba abinsa ba shi su kuma waɗanda suke iyalan nasa su ma idan zai hasan ji tsoron Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki zai kawo musu wato mafita kamar yadda Umar bin Abdul Aziz yayi a lokacin ya zo zai mutu shekara sabi da watanni shida ya zo zai mutu ya yi kalifa daga cikin kulafa bani umayya shi yasa malamai suke riskar da shi daga kalifa alkamisa bayan mutuwar usman bin amfal da ali ban sunansa hasan bin ali ya watansa shida shine cikon shekara talatin na kalifancin manzon Allah da manzon Allah ce kalifanci bayansa shekara talatin to ba a taɓa samun kuma wani kalifa mai adalci ba sai umar bin abdulaziz shine ya zo ya ɗora akan waɗannan guda hudun shi yasa suke kiran sanadin ba shi da kobo umar bin abdulaziz kai matarsa ma da ta je ta fa'ima yar gidan ban sunansa abdulmalik bin marwan ta je da gwalagwale da wane ne ebe waye ya kai baitul mali ya ce ba a gidan nan zaki saka ba saboda baban ta khalifa ne ya a lokacin to bayan ya rasu ya zo ba shi da kokobo wani ya zo ya irin yan shan miya din nan yanzu khalifa haka za ka mutu ka bar ƴaƴanka a cikin talauci da da da da da ya ce ƴaƴan nan fa ɗaya mutane guda biyu ɗaya mutane biyu in ma su zama mutanen kirki in sun zama mutanen kirki to wallahu ya tawalla salihi Allah yana jibintar mutanen kirki idan kuma ko su zama mutanen banza ni kuma ba zan taimaka wa mutumin banza ba wajen sabon Allah haka ya basu ba kokobo kuma aka wayi gari bayan mutuwarsa ƴaƴansa sun zama ginshiƙen ƴan kasuwa a garin Madina su ne masu yin safarar kaya su shigo da shi ina cikin garin madina saboda ya ji tsoron allah a cikin wato al'amuransu ko abin da ya kama da haka muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya kawo mana mafita a rayuwarmu duk waɗanda ake bin su bashi allah maɗaukakin sarki ya kawo hanyar da za su biya da hannunsu ba sai sun mutu ba ma cin bashin na kusa ne ko na nesa ne duk allah maɗaukakin sarki ya ba mu hanyar da za mu biya kuma ya biya mana buƙatunmu na alkhairi abin da ba alkhairi bane ya canja mana abin da yake shine mafi alkhairi wa alaikum assalam na'am mm mm mm mm mm mm mm to hadisi manzon Allah ya ce dai ba za ku yi shiga aljanna ba sai kun yi imani la tadkhulul jannata hatta tuminu wa la tuminu hatta tuhabu yace ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani sannan manzon Allah ya ce kuma ba za ku yi imani ba har sai kun so sunan ku sai yace hal adullukum alama tahabbatum bi shin ba zan nusar da ku ba zuwa ga abin da za ku soyayya domin sa ba sai kamar sahabbai sun ce masa eh sai manzon Allah ya ce ifshu salama bainakum ku dinga watsa wato sallama a tsakanin ku iji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wani bawan Allah ya zo gaban manzon Allah ya ce shirye da shi zuwa ga wani aikin alkhair sai manzon Allah ya ce masa a'imid da'ama ka ciyar da abinci wa taqra'u salama sannan ka karanta sallama ala man arrabta wa man lam ta'rif ga wanda ka sani da wanda baka sani ba da haka idan musulmi ne a babin misali to ana masa sallama ne ana ifsha'in sallama ka san shi baka san shi ba duk zaka ce in kun hadu assalamu alaikum assalamu alaikum haka sahabbai suke sai dai allahumma illa kawai manzon Allah ya ce la tabda'ul yahuda wan nasara bis salam kada ku fara wa yahudi da nasara sallama idan ka san mutum ba yahudi ne kada ka masa sallama idan ka san cewa ba nasara ne manzon Allah ya ce kar a masa wato sallama a wani hadisi ne ta ina sallama alaikum ahlul kitabi faqulu wa alaikum idan ahalul kitabi suka muku sallama ko kuma ku tawo alaikum saboda a lokacin idan ahalul kitabi suka zo sallama a manzon Allah maimakon su ce assalamu alaika ko assalamu alaikum sai su ce assamu alaika shine azaba ta tabbata a gare ka shine sai idan kuka ce wa alaikum su ma azaba ta tabbata a gare shi shi yasa ma har Allah madaukakin sarki ya hakaito suna cewa idan sun zo wurin manzon Allah suna gaishe da manzon Allah shine menene bima abin da abin da Allah madaukakin sarki bai saukar ba wa yaquluna fi anfusihim law la yu'azzibuna Allahu bima naqul sai Allah ya ce hasbuhum jahannam yaslawnaha babisal masir to wannan idan ba yahudi ne ba a masa sallama ba a fara masa sallama shine kawai sai dai waɗansu daga cikin kuma malamai musamman abu hassan almaliki a shazili a cikin littafinsa muqaddimatul iziya a can ƙarshe ƙarshe ya ce wala yusallimu ala wala yusallimu ala ahalil ahalil bid'i ba a yin sallama a yan bid'a zai kawo waɗannan 'yan bidi'a ne sai ya kawo ya ce ka mu'tazila kamar mu'tazilawa warrawafida da rawafida 'yan shi'a me yasa ya ce ba za a musu sallama ba su waɗannan 'yan bidi'a ɗin in ba manta ba mun taɓa faɗan cewa bidi'a ta kasu kashi biyu akwai bidi'a da ce mukaffara akwai bidi'a wacce take ba mukaffara ba to su wannan bidi'a tasu da suke yi ɗin mukaffara ce saboda akwai a wani abu da yake daga cikin itikadin su cewa kafirci ne to yanzu su ma tamkar cewa kafirai ne to duk wanda yake da irin wannan aqida na kawarijawa ko mu'tazila a babun misali matukar yayi imani da shi to ba za a fara masa wato sallama ba haka wanda arrafidi ne shi ma yana da aqida irin tarafidawa irin tasu kamar yana ganin qur'ani bai cika ba ko kuma qur'ani akwai ƙari a ciki ko yana ganin akwai wani kutubus samawiya waɗanda akwai al-injila akwai at-taura akwai abin nan ba sunansa mushafu fa'ima mushafu aliyu a babin misali al-abyad al-ahmar duk wani yana daga cikin littattafan yan shi'a kutubus samawiya wanda aka saukar ko suna ganin irin aqida su ta raja'iyya cewa idan mutum ya mutu zai dawo a babin misali duk yayi itikadi da wannan a cikin ransa a mazanin addini to shi ma wannan ba za a masa wato sallama ba a babun misali saboda aqidar sa mice ce kafirci ce Allah sa dai ka fahimce ni amma idan mutum musulmi ne mai sallah mai kallon milla cewa yana nan akan tafarki na addinin musulunci to wannan shari'a bata hana a masa sallama ba idan mutum ya masa ma wato lada zai samu kamar yadda hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kuma yana daga cikin alamomin tashin alkiyama a wani hadisin cewa mutane su dawo ba sa yin sallama sai a wanda suka sani kawai sai wanda na sani ina ganshi assalamu alaikum wane shikenan in ban san mutum ba kawai shikenan sai na wuce in dai musulmi ne yana da haƙƙin wannan kawai kamar assalamu alaikum ka wuce shi kuma ya manka wa alaikum assalam wallahu ta'ala a'lam Allah shi ya barwa kansa sani na wa alaikum
نعم koran musu addu'a Mm, mm.
suna tare da Mm.
kuma dai yana Mm.
in zama ne
Mm. Mm.
sannan na biyu akwai tsayin sauki ga a shari'ar musulunci cewa ba mu baro gurin da zan nake gida na kuma da nufin zan zo mai sallah Mm.
wanda zauna a cikin masallaci har sai an fara kafara tukuna na shiga akwai wannan ya fara
To, ban san wani asar wanda ya tabbata cewa mutum idan ya zo da niyyar zai tafi masallaci kuma ya tsaya a gindin masallaci ba. Allahumma illa a hadisi manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ma ya kwaɗaitar da tabakkur shine zuwa eh, ilal masjid wato yin sammako zuwa masallaci. Manzon Allah ce duk wanda ya alula ya kyautata alularsa ya fito daga gida duk kafarsa da zai ɗaga ta dama za a rubuta masa lada dakun za a kankare masa zunubi har ya zo wato masallaci ya ce idan ya shiga masallaci ya zo ya raka'a guda biyu ya nemi wuri ya zauna bai yi magana ba bai yi hadasi ba manzon Allah ce kamar yana cikin sallah ko da bai yi ce komi ba bai yi zikiri ba ballantana ya zauna yana wani zikiri subhanallah ko alhamdulillah ko abin da ya kama da haka ko yana karatun alkur'ani wannan zaman da yi ana rubuta masa wato ladan sallah ne a cikin ina a cikin masallaci ba a wajen masallaci ba da haka asarar lada ne mutum zai zo masallaci maimakon ya shigo masallaci ya zauna sai kuma ya zauna a wajen masallaci yana taɗi la'alla ma taɗin da yake yi ya jawo a rubuta masa zunubai la'alla zai yi maganar wani ko abin da ya kama da haka kuma manzon ko Allah madaukakin sarki ya ce ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun wato atidu dan haka shiga masallaci shi yafi mutum wato alkhairi a wannan lokacin kuma idan ya shigo da wuri ne anan ne ma zai samu sawun mi farko yawwa samun sawun farko a cikin sallah yana da muhimmanci shi yasa manzon Allah yake faɗa wa sahabbai wata rana ala tasuffuna kama tasufful mala'ikatu inda rabbiha ba za ku dinga yin safu ba kamar yadda mala'iku suke yin safu a wajen ubangijinsu ba sai sahabbai suka tambayi manzon Allah kaifa tasufful mala'ikatu inda rabbiha ya mala'iku suke yin safu a wajen ubangijinsu sai manzon Allah ya ce ya tummuna saffal awwal suna cika wato safu wato na farko a wata ruwayar ya ce ya tamannauna saffal awwal suna burin samun sahu na farko wa ya tara sauna sannan kuma suna damfara da junansu to mala'iku ma fa kenan kowa yana so ya samu dan sahun gaba gaba wanda dab da liman ko abin da ya kama da haka saboda falalar da yake da shi to kaga idan mutum ya ce sai ya jira a babin misali kafin ya shigo la'alla waɗansu wanda ya zo daga bayansa ma ya shigo ya zo ya tare masa sahun gaba shi bai samu wannan wato ladan ba don haka mutum ya shigo masallaci shine mafi a'ala akan ya zauna a wajen masallaci yana taɗi ko abin da ya kama da haka matukar sallan ne wato ta kawo shi masallaci wallahu ta'ala a'lam sannan muna tawassuli da wannan zaman namu da muka yi da waɗansu ayyukan mu na alkhairi Allah ya ji kanmu ya ji kan iyayen mu ya ji kan kakannin mu ya gafarta mana wato zunuban mu magabatan mu waɗanda suka riga mu wato mutu abin nan gidan gaskiya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ji wato kansu a babu abin da yake amfanin mamaci wato sai addu'a haka manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam shi yasa manzon Allah ya faɗaitar da sahabbai su dinga yi wato mamata wato addu'a ba dare ba rana mu dinga yi Allah ya faɗi siffofin mutanen kirki ne suke cewa wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikwanina allazina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim dan haka siffar mutumin kirki ne ya dinga roƙa wa magabatansa mi gafara shi ma id wata rana Allah zai kawo waɗanda za su na roƙa masa mi gafara din a babu musali to Allah madaukakin sarki ya yafe musu zunubansu ya sa suna gidan aljanna kuma Allah madaukakin sarki mu ma ya yafe namu koye namu zunuban ya sa mu riske su wato a gidan aljanna din rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin